أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu game yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan markas sabin guda ga katare da magara inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna ranar sudu na watan shawar 21 ga watan shawwal shekara ta 1446 shi ma wancan aile ne ko ne didide ne wancan wani biyu ne tsakaninsu david besson da fata allah mana mafaka a bisa abin da za mu karanta muna cikin kitabul tsala saki a cikin saki muna wani babi babi na goma babi na goma shi ne ma ja a tilafiyar zaɓi a ƙarƙashin shi mun ƙare shi a madai da kuma matsala guda biyu wanda ina ga karanta ko ga karanta ba kuma mun ƙare su kwana zama hausa ban babi za mu tashi ne ya ce ƙala malik fi muhayyar da ko? shi ne da ko? ko sama an yi shi a yawa nan kenan ne ɗaya ne ba mewa ya ce ƙala malik wa in hayyara ha idan wa in hayyara ha idan mujin to malam usman ya ba ta zaɓe faƙalar ƙarƙabin tuwa hidatan sai ta ce na zaɓi sake ɗaya na zaɓa wa ƙala shi ko malam usman ya ce ne lam'ari da haza ba haka nake yi ba wa inna ma hayar tuki fi salasa jami'a ni na baki zaɓin duka karkushin uku ne duka sake uku ne mun gane annaha illam taqbal illa wahidatan ita he tazo tace ba ta karba ba a cikin zaɓin da ka bani ni fa wahidatin ɗaya na amsa to sai he imam maliki ya ce a kamat inda sai ta zauna a gidan shi ala nikaha abu sa'awran nan wala mai kun zalika firakan wannan ba an doke shi ba da buwa ne insha Allah ta'ala mun ga misali a hudu da kuta hudu ta hudu mala su mai yi gudu da ya kudu mala usman ga tanda ya bata ya bata zabe ce ke gidan ko zaman aure da ya bata zabi shine fa in hayar hako sai ta ce ya ta ce bi kabiltu ta ce na doki daya kenan ta doki mi saki daya wa qala sai shi kuma ce mi lam arid haza ba haka nake nihi ba inna ma hayatuki fi salasa jami'a na baki dukkan sakin uku ne in kike kin zabi gidan ku kenan aka sake uku ne to sai imam malik ce annaha illam taqbal illa wahidatan ita ma tai tashi ta wanda usman in ba ta karba ba ta ce eh ta doka a cikin ukun nan a kamar inda sai ta yi sai ta zama alalika ha a tsawon nan auren lala wala mai kun zalika firakar wannan ba an doke shi ba insha Allah wa ta'ala daga nan sai sai babu ya kare sabon babi babi na nawa babi na sha daya ma imam malik babi na sha daya na cikin kitabul ne ala ya ce babun ma ja fi mi to me huli me huli to da hausa ma kuli yi wa kone haushi ne bazai ce kai ba haushi ba wadda hausa su ne asalin kalmar kuli an samu ta daga ne bidamul kuli bidamul ha'iko kenan an samu ta daga hala'a ko hala'a me hala'a kwabewa huddawa kamar yanzu ka ce jumla fi da alati fiya isin wannan hala abin zaka ce halatu kamisati halatu malabisi kenan na kuɗe kaya na kuma na tube kaya na halatun alayya khala'atun na alai kenan na yi na bude takalma na kenan kalmata khala'a fi lokacin arabiya ta alkul'i min khala'a kenan khala'a kenan kwabewa ne فخلقنا عليه fa khala'a na alaika jazakallahu khair kenan min khala'a sai aka samu kalmai aka yi ta bi dam bi aka wa kha'ul din damma sai ta zo kul'i to da Hausa miya kul'i kul'i shi ma ya kasance min anwa'i talaq yana ɗaya daga cikin nau'o'i na saki wani guri suna ce mai talaq bi iwadin ko talaq ne bi badal ko bi iwad saki ne za a yi da da- da ramuwa ko da fansa mun gane saki ne da fansa misali wani malam basha malam basha ga matashi wato to yanzu misali malam basha ko ga matashi suna rahamar da ce ba to sunan da rahamar to ana zaman aure ko miya ta yi to ita wannan rahamar kawai malam ba shi bai mata ba ba ta rena addini shi ba ba ta rena mutuncin shi ba ba ta rena halin shi ba kawai sai ta shi da wankan shi bai mata ba kawai ba ta san shi ke na ba ta san shi ko kawai bai mata ba ta san shi ita kuma tana tsoron in ta zauna da malam ba ta tunda ba san shi ba take a zuciya babu amur da santi ma a san shi a zuciya kenan zan ta ji haka sabawa Allah ko ta yi mai wani abubuwa kenan ta sabawa Allah ta samu shi har ta kushe mai ko sai da ta sai to mara ba shi nawa zan ba ka ka sauƙaƙe mana auren ko kuma ta zai ka zan ba ka ka sauƙaƙe mana auren malam ba shi ya ce eh kawo in suka yi yarjejeniya sai malam ya ta zo wannan ta bashi ko sadakin ko mafi yawa da sadakin ko a kallon da sadakin ta ba malam basha daga ta bashi wannan ya yarda shi ke da saki yawo a an kare yau kuma talaku ne ba'i bai nuna su gura ta shiga a nan malam basha bai iya mai da ta illa bi ne kahin shadidin sai da aure sabo wannan shi ne ake kewa kuri yana magana zaman lafiya ba ta mai neman kawai wankan ne bai mata ba tsari ne bai mata ba a menene amma dai ba ta rena addinin shi ba ba ta rena mutunci shi ba ba ta rena koyi ba kawai ne ba a da samun wani ta ce na gaji da zama kenan ta ce zan fansar da kaina kamar ta fansanto kanta ne ta ba shi wani abu maimakin auren shi ya ce ya yara tana leƙa malam basha an kare magana ba ba wai eh kenan kawai an gane ba kuli kenan an gane ko a ba baka misali shi ba kai je gida ya fara ai kuli to kenan shine mun gane kuli ko to sai kamu ruwaya ta farko ko muka hudu ruwaya ta farko kenan a cikin mayu safadu da mas'alolin na hudu duk suna ciki wannan ruwaya ta farko shine farkon kuli da aka yi alfili wadda ta fara kuli a musulunci ita ce wannan sahabi da shi wannan ba Allah shi ma yadda ta gani shi wani ba a da zama kanta ruwa ta fi balla aibar da shi a addini shi da mutuncin shi ni dai kawai bai mani ba kawai san shi ne ba su yi ta ce ga salafi ka kawai an guje gudu sai ya ce karanta ruwa
قال وحدثني عن ما وحدثني يحيى عن مالك Ubaidillah ya ce yahayyallai sai ya ba mu hadisi an malikin daga Imam Malik dan Anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن سعيد daga Yahya dan Sa'id al-Ansari عن عمرة بنت عبد الرحمن daga Amra diyar Abdurrahman أنها أخبرته
a abra da abdulrahman bin sa'ad bin zurara al-ansariya نعم to annaha akhbaratuhu illa ta bashi labari kenan amra ta ba wa labari amratu bintu abdulrahman ta ba wa labari عبد الرحمن a ta ba ta ba ya haibi da sa'id al-ansari labari kenan wannan labarin amra ce ta ba ya haibi ne sa'id al-ansari me tace
نعم عن حبيبة بنت سحل ta ce da kwai habibatu binti sahal habibatu bintu wa sahal al'ansariya al-najjariya sahabiya ce ana ce mata habibata bintu sahal al'ansariya al'ansariya ce al-najjariya annaha abaratu kenan ita ta bada labarin tace mi أنها كانت تحت ثابت بن قيس ta kasance tana aure da wani sahabi wanda ake ce mai sabit dan qais bin shammasin ita wa ita habibatu bintu sahal al-ansariya an-najariya tana aure da sahabi mai sunan sabit bin al-qais bin shammasin ko to sai ta ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama خرج إلى الصبح ya dawo daga sallah asuba har ila sunni kenan an kare sallah asuba zai je gida ba ya kai sallah asuba ba kenan ya dawo daga sallar asuba sai aka yi bi فوجد حبيبة بنت سحل sai ya samu habibatu diyar sahal عند بابه a kofar gidansa في الغلس a cikin sauran duhun dare kenan da safe bayan sallar asuba duhu duhu ma bai yi da fita ba da ya zo gida manzon Allah sai isko habiba sallallahu alaihi wasallama sai isko habibatu binti sahal a kofar gida sai ta ce فقال لها رسول الله صلى الله عليه faƙalar وسلم rasulu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce فقالت a'a من هذه annabi sai ya ce man hazihi ya isko ta ko gida ko sai ya ce wace ce wa ga sai ta ce فقالت sai ta ce أنا حبيبة بنت سحل ni ce habibatu ya sahal al-ansariya يا رسول الله ya manzan Allah قال sai manzan Allah ya ce wa habiba ما شأنك menene labarin ki safar nan ma sha Allah menene to ka san bai zai da kai matsala wanda aika ta kare ko sai ta ce قالت sai habiba ta ce لا أنا ولا ثابت بن قيس ba ni ba sabit dan gaisu ta ce miji na sabit dan gaisu ba ni ba shi ayi ta tawaje kawai ba ni ba shi li zawjiha zawjiha.
tana nufin mijinta wannan sabitu
فلما جاء زوجها ana ثابت tura za a kira بن sabitu قيس ko to shine ce kenan an kira shi falamma ja a zawjiha lokacin da mijinta ya zo shi sabitu dan kaisu قال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai هذه حبيبة بنت سحل wannan habiba ce diyar sahal matakka قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ta ambaci abin da Allah ya so ta ambata
فقالت حبيبة sai habiba ta ɗauki magana ta ce يا رسول الله ya manzan Allah كل ما أعطاني عندي duk abin da ya bani salafiya na gida kullum ma da ni duk abin da ya bani indi suna nan gida فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sabitu dan kaisu خذ منها karbi daga gurinta فأخذ منها sai sabitu dan kaisu ya karba و- وجلست في بيت أهلها sai ta koma gidan iyalanka ta zauna an wuce ba. an kare kenan wannan ruwa kuka ce ita ce me ita ce farkon kulki a musulunci shi zan mu zo ma shi tafa da mini hadisi mu hudu shi ai fasara da ta hudu ko to sai- sai mu zo ma shi tafa kenan wannan shine asalin hul'i a cikin musulunci me muka ce hul'i ana zaman lafiya kamar yadda muka misal buga misal da malam Bashar ba tare na addini shi ba ba tare na mutunci shi ba kawai bai mata ba kenan ta ce ga nan zan baka wani abu ko in kara ma ma ko me dai yace ina ya a huce mu a sauke mata kenan wannan shine muka ce asalin hur'i a cikin musulunci ko to amma dai asalin hul'i a musulunci ai ya zo a cikin alkur'ani wata aya
الذين ي- a talaku مرتان saki igiya biyu ce fa imsakun bi ma'rufin ko a rike da adalci au tasrihin ko a rubi bi ihsanin da kyautatawa ko wala yahillu lakum bi halitta ba an ta'ahuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yahafa ala alla- illa an yahafa alla yuqima hududallah fa in hiftum فلا جناح عليهما فيما افتدت به الشاهد فلا جناح عليهما فيما افتدت به kenan babu laifi a gurinsu ita macen abinda ta fanso kanta kenan na ita ta yi mi ta fanso kanta tun da bai mata ba kenan fansa ne ta bada aka raba auren kenan wani shine ake kuli kenan mu gane kulin da hausa kana kuna zama aure lafiya lau kawai ka- ita macen mijin bai mata ba sai ta zo ta ba shi wani abu ta ce ka sauƙaƙe ni daga yaci yayar ta miƙa min babu aure wannan saki mun gane kuma saki ne mai bai nuna su guda la raja a fihi ba komawa a cikin shi illa bi nikahin jadidin sai an ka alwali sai ka ka mali ya tun da mali suna sai sake daura aure da sadaki sa ba komai eh ta sake aure sai ta sake aure ka ai wanda aka yi kuli ta zo ta ce ba ta ka ta ce malam sauƙaƙe min kai ta ga mota ta ma zan baka ko ga gonar gado zan baka ko ga tan mai nan zira da zan baka kai kokari ka sauke ma wannan kace na amince daga ai wannan magana kawai babu aure in ka amince aure ya kai ba kuma in ka amince wani abu kace na mai da ta ko ka mai da ta illa bi nikahin jadidi sai an sake aure sabo bai nuna su gura ta shiga kenan wannan shi da ake ce mai bai nuna su guda ce yana iya maida ta saki ɗaya yana iya maida ta a bai iya maida bai iya maida ta bai kome illa sai an sake aure eh eh, ana iya koma amma da dini kahin jadi yo ai aka ce a koma ai bai ba ya amshi kudin da kuma ce na mai duka kuma kuma a sake ai bai ba dan wannan kenan shi kulli talaqul ba'in ne dan dai bai nuna ce sugura ba iya maida ta illa bi nikahin mu kuma hadisi din da uku kenan wannan hadisin ya zo daga wa daga wa daga amra bin bin abraham ko wane ne after in principal na hadisin a shi dai kogan ba Allah wannan dai ba Allah ya ce ba sabit to sabitu wannan sabitu bin qais bin shammas ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dukkan mushahadat ya koki na annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi wadda ake gabe yi ba badarci amma da ya gaza wata hudu yana ɗaya daga cikin wanda suka shiga musulunci ta hanyar mus'ab bin umairi kuma ana mai lakabin haɗibul ansari haɗibul ansari na ka ta haɗibul ansari ke na mai fusaha mai iya magana na ansa kuma yana ɗaya daga cikin wanda annabi ya ce 'yan aljanna ne tun suna duniya aibaitin wani ashirin bashiri na bijan na illa aibaitin su da kai wanda a ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne baitin wani ashirin bashiri na bijan na ai da kowa su kamar irin su ukasha da sauransu ko to shi ma wannan wane sabita dan gaisu bin shammasin shi ma an mai albashir da aljanna ya aka aka bai albashir da aljanna shi sabita dan gaisu ya kasance mutum ne mai babban murya a rayuwar mu yanzu ba da kowa wanda Allah ba shi babban murya in dai zai zo na nawa yawan sai ya san ana gida da shi ai wannan halitta ce da kai ko kai ba ji ka ji ko yawa wanda kamar yanzu muna hira in dai ana hira sai an san yana gudu saboda Allah ne shi haka da kenan halitta shi haka ne in dai na gida kawai shi sai ya daga murya to shi sabita na haƙiƙi ana nan sabita yana haka sai aya ta sauko wace la tarfa'u aswatukum kar ku daga murya ku sama da sautin ma'aiki kamar yadda kuke daga murya shashen ku zuwa ga shashe in kun yi haka me za yi aikin ku an ta habada aikin ku zai lalace kenan doka ta zo ka a daga murya sama da murya annabi kenan za a yi magana da annabi a yi ta magana cikin nutsuwa kamar yadda zan yi magana da kanu mu yi ke ba mu da murya kenan gaban annabi ka kuma wannan aka ce yin wannan yana bata ayyukan ku na kirki gaba daya sai ayi wannan ta sako shi kuma Allah ya dace shi da da babban murya da inda yake sai an ji shi sabitu sai tare a gida ya ce ba shi ba fita a yi zaka ko kai eh ko kai ne auna aya ta zo an ce kakku daga murya sama da muryar ma'aiki in wanda yake daga murya sama da muryar ma'aiki zai je yi wani aiki shi ne shi kuma allah ya yi shi murya shi haka take kamar da muka ce yanzu kana samun ta wanda duk inda yake murya shi ya gaji to shafe kawai sai tare a gida yake ta kuka ya lizarci isi fara shi a gida ce ba ni ba wata sai da yi ni yau ta madina ya je na to in zai magana kuma dole sai ya yi wani sai tare a gida ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana lura da sabai ba sa nan wani bai nan sai annabi ya lura ke na sabitu bai zawa kwana biyu sai aka cire ai sabitu tun wannan ayar ta sauko ya tare a gida saboda kasashi da dure shi sai annabi ya ce a shi a cire dan aljanna ne daga ne sai zama to dan aljanna kenan sai huto kenan shi ai darura ce kenan bai ya shiga ba cikin latafin aswatukum inda tunda Allah ne ya halice shi haka kenan sai aka ce a ce mai dan aljanna ne sai huto kenan amma da yake ba abin da yake da wani hankali kenan shi an san saboda muryar shi Allah ne ya halice shi a haka kenan kaga daga nan sai ake sa sabitu dan kaisu yana daga cikin ɗaya daga cikin me yana ɗaya daga cikin a ba asharatu ya cikin daga dai wanda an musu bishara aljanna eh shi ma samu bishara aljanna haka ya rayu sabita dan kai su cikin manyan sahabbai ya kai har zamanin khalifal abubakar siddiq a ne samu shahada ya samu shahada a gazawatul ridda gazawatul yamama gazawa da aka yi ta inda aka kashe musai da matulkan zaba ai san ta mai bayani ko abubakar siddiq ai da haushe gazawatul ridda to a gazawatul ridda a nan shi wannan sahabi shekara ta goma sha biyu da hijira annan ya samu shahada gazawatul yamama to kaɗan daga cikin tarihin sabitwa bin kais to shi wannan sai mu zo yanzu da hukumce-hukumcen da yake hadisin hudu da kuma mas'alolin da suke ciki shi dai nan sai ce sai aka cewa habiba ko an haka ta sabi ko aka ce annar rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ila subi ko annabi ya fito daga sallar asuba sifa waje da habibatu bint salih inda babi sai ya samu habiba ya sal a kofa gida kofa gida ko to me zai gadi na zaka doki da sai ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullun ne ba in yayi sallar asuba yake tsaya a masallaci har sai rana ta fito ai mafi yawan ruwayo da muke karanta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba bai koma gida sai ya tsaya har rana kenan a wannan ruwa zai gane kenan ba kullun ne ba wata ran yakan komawa gida sai ya azkar a gida in rana ta mutu a gida sai ya raka abi kenan wannan irin ranar da annabi ya komo gida ne bai tsaya ba a masallaci don wanda yace ya komo gida fi galasin na haka ce galasin duhu duhu jijjiki duhu duhu na bayan sallah asuba kamar hadisin wancan na Aisha inda take cewa matan ansa suna zuwa su lullube kansu su yi kaza su je sallah asuba gurin masallaci da masallaci ko su sallaci asuba tare da annabi ya aisha take cewa habba a gane su ma la yurfuna minal ba a gane su saboda jijibin duhun safiya kenan kada su wannan duhun nan na bayan sallah asuba ai wata za ka kare bayan sallah asuba in ga wata zaka da duhun to wannan lokaci ne ta habiba su gida kenan kuma zan gane a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai in suka shiga da rura a koda yaushe suna zawa gurin rasul sallallahu alaihi wasallam tunda ita habiba da ta bata sha biyu ba ta tsaya ba ma sai ya da asuba ta je gidan manzon Allah ta sako ba kenan ummu ne ya ce zake ke zarba ba miki bari sai ya dai ko kaiwa da ne ka ka baka bari sai ya yi amma din dan tosai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga in ka shiga wani abu ko wani abu ya rike ba san ko kake ne kaga sassafe ya iske habiba kowa gidan shi da duhu to haka ne za ka zaga malamai masu haƙuri in wani ya ɗauko aika aikai da asuba farko zai ɗauko masu tashi su zo suna buga malamin gida ko ko sha biyu dare zai ga wani malamin ana shira a gidan shi ko tsakar dare a danna ba su lula to haka yanzu malamai to kaga wanda sunna annabi kaga ita habiba tun ba sallah su tana kuma gida ta zo da ke annabin mai haƙuri ne sai ya tsaya shuwari ta yi ce mata ya masha aliki mai a kai ce masha aliki mai ce manhazi ko sai ce manhazi wace ce wani me zai gani kuma wani sai ka doka yana in ka zo gurin mutum sai ka buga gida sai ka ce wane ne ba ka ce ba ma ya fi ya buga gida ka ce wane ne ce ni ne yo kaiwa sai ce ni ne ya sun malam kaza dan a gane shi tun da ai ita kaga habiba da adabi ce mata manhazihi wace ce faƙala ce ta ce ana habibatu binti sahal ni ce habiba diyar sahal ta wata da suka kule ba ta ce ba ni ce da ne ka ce ni ne ba sunan ka annabi ce ma sha'anuki menene labarinki qalat sai ta ce la ana wala sabit bin qais ba ni ba sabit bin qais ba ni ba shi kenan me take ni ba ni ba shi eh rabuwa a wata ruwaya sai take cewa banda aibanta shi a addinin shi banda aibanta shi a halin shi banda aibanta shi a makarimar ahlakin shi amma dai ni ina kin komawa kafirci bayan na shiga musulunci me take ne kenan tana tsoron tunda ba ta san shi a zuciyarta da je ta rika wani abubuwa wanda za ta dauki zai da ai haka wanda ai guda ga wata ruwaya sai ta ce fa inni la uku kai ni ba ne iya ɗauka wani shi fannin iyar shi da wata ruwa ta ce kai ni da shi ba yin da za a yi da mudibe ta kai ga wata ruwa ya ma aka ce shi allah ne shi bai cin muryar nan da yake ɗaga ba ko ba allah ne shi ga nan gajere ne ga yanan dai ba allah sai wata ran an zo cikin maza an gudu sai ta tsinka na shi na da shi ne wani bace bace bai wa allah daga dai mai mata ba a wata ruwa aka ce ta ga kamar bai mata ne ba a halittar da allah ya ne kawai kawai ba ta san shi ga wata ruwaya wadda abin dauda da sai suka wato suka ce hamma kashi ya ba ta wata kenan ruwawi da dama sun zo kuma ita ta kasance imra'atun ce jamila ga wata ruwaya da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ai uwa manzo Allah ni mace ce mai kyawu manzo Allah kaza kaza amma ni ina aure da shi kaza kaza ba na san shi kawai kuma ni ina tsoro in zamna da shi haɗi wani laifi wanda in mai da mai wani abin salimi ga wata ruwaya aka ce sadakin nata ma garkar da biyu ne ba ta tun da mace ce in garma mai kyawu sadakin ma garkar da biyu ne ba ta da wannan ruwaya ibn abbas yake take cewa a turaddi da ilayhi hadiqatuhu kin mai da mai lambun shi garkar shi ta da biyu sai ta ce eh wanzu ya dama kawai ku bi eh ara eh to kaga dai wannan dai kawai ba san shi ko kenan wannan kuma hadisi wannan ruwaye ashabu sunan sun hudo ta anan ne wa ba da labarin amra binta abdurrahman amma dai a buhari ta zo a ruwaye abdullahi dan abbas amma da ta zo a ga ruwaye amra diya abdurrahman a buhari daga ruwaye abdullahi dan abbas duk ta zo wannan ruwaye ta kissa ta sabit tunda ita ce asal al asal fil hul shi ita ce hul'in da aka fara yi a duniyar musulunci ita wannan habiba ita ta fara yin kulki a duniyar musulunci to in ka tattaro wannan abubuwan gaba daya me zaka gane a kulki zaka gane a kulki ana yin shi ne inda kawai matai batta san mijin ba tare ni ba tare ni addinin shi ba ba tare ni halin shi ba ba tare ni wani abin shi ba kawai bai mata ba ai ana samun wannan kawai a zuciya ba bai mun ba eh ba cin mutunci ba kawai mata ne bai ba a nan ne mace ta kula bai mata ba kwata-kwata kenan a nan ne inda mace kwata-kwata kawai mijin ne bai mata ba to wannan ake kuli me bayani ko bai kuli ko mene ne me kuli ana zaman lafiya kawai bai mata miji ba dan tare na shi addinin shi ba ko mutunci shi ko bai mata ne ba ta zo ta ce zan ba da ummai dama ko sadaki ko in baka kaza a raba aure shi ne kudi kenan asalin ruwayoyin da in ka gamo kenan zaka gano kudi ana yin shi kawai mata inda miji kawai bai mata ne ba an ne ake kudi to kuma nan in kuma shi mijin shi ne ke cutar da ita ya kishe ta ya ba ta kashi ya mata ya mata mata sai take so ta rabu da shi sai ta zo ta ce zata mai hul'i zan baka kaza ka sake ni mu rabu aure sai ya amsa yayi hul'i to anan kuma malamai suka ce aka ce gurin alkali hulɗin yayi amma dai sai a amso abin da zaba shi a mai da mata tunda ai za mu misalin da shi shi yake na ana zaman lafiya ne kawai ba na son ka ne baka muni ba sai dai wuri amma dai inda kai kake zalunta da kana ba ta kashi kana mata kana mata sai ta nema akai kuɗi a nan kuɗi bai yi ba in an ji shari'a zai sakin na hulɗin yayi ya tabbata amma dai abinda ka amsan naka sai a yi sai a amshe sai a maida to a nan bi zan gane in aka yi hulɗin nan kenan saki ya abu ko kuma sai ya ce na saki jankorin malamai inda aka zamna ga wani da muka in ji da ibrahim da malam ba shafi misali in aka buga misali da malam ba shagawa ga ramatu mata shi masala misali ko kawai ta ga malam ba shi muka ce kwata-kwata bai mata ba ko wankan shi ne ko hawan shi ko wani abuwa ta gidi kawai bai mata ba ta zo ta ce malam ba sha dan sadakin nan da kaka ko kuma kai zan kara mama ko tana da wani wuji masu ce ni shi zan baka ko tan mai zinariya zan baka ka sauƙaƙe mini kenan daga ka ce eh na yarda malama sha ce eh na yarda kawo daga ta ba shi kenan ba sai ya ce ba na suke ko malamai suka ce ko da abin bai shiga ba hannun shi in ya ce eh na yarda kawai shi kenan tun da kudi na ita da ita eh zan ba ka malam basha ta ce malamata zan ba ka san sabin wannan aure ka sauƙaƙe mu sai malam basha ya ce da gudu na yarda ramu daga ya faɗi wannan an ƙare sai dai an kare kawai ba sai ya ce ba na take ka daga ya ce na yarda kawai babu aure tsakanin su illa bi nikahi jadidin ko da zai sake bida da babu raja sai ta sake wani aure ba daga ya ce na yarda dan wannan shiguli ake hankali da shi saboda mace sai ta ma wani sai ta dan yi da wani abu da ne kama ka ce kayan kuma ku yawon shara kana neman mazhaba ta zani ce mazhaba ta zani mun gane kenan daga ba sai ya ce ba muje ba sai ya ce ba eh ba sai ya ce ba nasu ke in dai ka sauwake mu wannan auren zan baka gona zan baka moto zan baka jika 200 zan baka kaza ko zan mai da masu raki sai ka ce eh na yarda kawo to daga kayi wannan maganar in yi ta meka maka ba he ka ce ba nasu ke ki kawai shi ke na an kare kuma in ta wadu wannan magana kace ka yarda ko ta bata baka ba a wannan lokacin an kare sai dai inda ka ba bata baka ba ka kai kara abu domin haƙinka mun gane a ba ba shi ba har yanzu misali ai kudi da akwai cikin zamanin mu ne sai kai ne ce ta cewa malam ba shi to ruwa samin zamba ka ai kudin da akwai ba malam ba shi sai samin zamba ka amma dai wannan auren ka sauƙaƙe ne ka yarda kuma shi ya tabbata ta da kudi ka yarda ya ji ya yarda shi ke na gaba ita ce ta kwanta sami mai ne dago eh ba ku ne ba wannan kuma sai abu shara'a shara'a zabi yadda umar ke ce ma ba shi aiki ai kara kake kaiwa a rike shi in an rike shi a samu a biya haka zai ba ne sai yana shi guri kiyaye waki daga an dan yi an wuce gurin shi kuma talaka ne muka ce biduni talaka ne babu zai shi'a illa bi nikahin illa bi nikahin jadid sai da aure sabo kenan ba ya ce ba yayi ne ya mai da ana bayan ka da ka ce mi na mai da ta ba a wannan ba ka ce ba na mai da ta in ka ce ka mai da ta kenan wayo ne ma in zaka mai da ta sai an yi sabon alwali sabon sadaki sabon fatiya ta kwana za a koma auren nan mun gane to kuma kalilu huwa kasiru shi abin da ta bada ya dauke ki bada in sadakin da ya bata yayi kasa da wannan yayi yawa da wannan duka an ce kaga da cikin tambayi ibnu abdul bari ke cewa lam yuhtalifu al malik fi hadha al hadith wa huwa hadithun sahihun sabitun musannadun muttasil wa huwa asalun fil quli wa fihi ihba ibahat al ihtilaf al mar'a min zawjiha bi jami'i sadaqiha kaga ne ko dukan sadaki wafi ma'ana zalika ja'izun an tahtali'a minhu bi aksari min zalika ta ba da yawan wannan wa aqallu ko kuma kasa da wannan da annahu malaha duka kudin da kenan kama kenan fa ja'izul hulqu bi qalilun wa kasirun ta ba da yawa ko ta ba da kadan tayi duka sarakin a ce wani da kayan shi da ne dan ba da suna shi ne kasan ne sarakin shi sallin ne ko da wani mai ya gama wannan to sadaki ne kada yake mai da to amma duk da wannan sai ta gama mai har tun da sadaki kada yake mai da amma duk da wannan ta yi lissafi har ma abin da ya kashe dan zai rabu da ita sai ta ce ɗan miliyon masu taba shi kenan kaka ɗan miliyon masu taba shi sai ce na yarda in yi ce yaran da ta nika mai an wuce gudun kawai saki ne ta saku ba iya mai da ba in da kai an shi ba iya mai da sai ta sake wani aure sabo in dai an bi tarabi in yi ce ya yarda an wuce gudun mun gane matsala ta gaba wannan mun kare ba shi tafa da shi kenan kenan mun ga wannan ita habiba wace ita wannan habiba kenan ita ce ta fara yin kuli da mijinta kai su binu sabitu binu kai dan shammas sai ce
قال وحدثني عن مالك ya bani ruwaya daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن نافع daga nafi maula ibn umar عن مولى عن مولة لص- لصفية بنت أبي عبد daga maulatin wata bararren baiwa ku yanga lissafiya ta safiya wata safiya safiya mata ibn umar أنها اختلعت من زوجها ita wannan maulatin ta safiya ihtala'at min zawjiha ta yi kul'i ga mijinta ta ba mijinta dan ya mata ya rabu da ita mi ta bashi بكل شيء لها da dukkan abin da take da ta bashi
فلم ينكر ذلك kenan ka gwamna ita yi عمر ta yi ta yi dukkan abin da take ta ce ga yana ita wannan bararren baiwa ta mata ibn umar sai ya ka ce falam yun kir zalika abdullahi ibn umar abdullahi dan umar bai yi inkarin wannan fatawa ba sai ya kyale kenan zai gane ana kenan mace in ma ta ga mijin bai mata ba ta ce kai duk dukiya ta doki amma dai ni shafa mun lafiya in yi ra ba laifi ne ba sai dai imam malik ya ce wannan bai kamata ba saboda makarimul ahalaki kenan an gwada wani kananta kananta ai wannan amma dai aka yi iyaye sai ya ce قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi ya ce في المفتضية fi التي muftadiyat a cikin mace mai fansar kanta wadda ta bada wani abu ta yi wuni التي تفضي من زوجها wadda za ta fansanci kanta daga mijinta أنه إذا علم idan aka sani أن زوجها أضر بها mijin nata yana cutar da ita وضيق عليها kuma yana kumtata mata وعلم أنه ظالم kuma aka samu shaida annahu zalimun laha shi mai zalunta ce yana zaluntar ta مضى الطلاق to in ya mata hul'i hul'in ya tabbatu ورد عليها مالها amma dai dukiyarta daga baya alkali sai ya maida mata sai a raba su قال ya kuka matsalai nan wane ne matsalar nan shi mijin yana zalunta mata yana kumtata mata yana cin mutuncinta yana mata yana mata yana mata amma duk da wani ita na sarrafa da shi ta ce zan baka kaza ka sha haman lafiya sai ya ce ina ya kawo da ya amshi kudin fansan nan ai muka ce aure yayi ne ya mutu to sai aka ce nan imam malik ya ce to auren ya mutu amma dai dalilin zaluncin da yake mata iza ulima in dai da shidu yana mata zaluncin in an je gurin shira gurin alkali wannan duke da ya amsa ta ta sai a maida mata kayan ta amma dai mata talaku sakin kulin ya mutu tun da sababin zalunci shi wancan kulin na kirki ai babu zalunci ana zaman lafiya ne kawai ramatu ba ta bai ba bai mata ne ko eh bai mata ne ba ai ka sa wannan kawai banda san shi ne kawai shi wannan kenan ba addini shi ba ba mutunci shi ba halin shi ba kawai ai ana samun wannan kawai ayi ayi ayi auluwa da shi kawai banda san shi to a ne da yake kuɗi amma dai wannan kana ba ta kashi kana gallaza mata kana mata kana mata to ko da an yi kuɗi in aka je abin yayi amma dai duke ta sai ayi a mai da mata kayan ta amma dai sarki na wuri kuma ya tabbata sai ce قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا imam malik yace fa hadha allazi kuntu asma wannan shine na kasance ina ji wallazi alaihi amru nas indana kuma shine al'amarin mutane a nan garin mu madina garin mu kuma zaka ga abin da mu faɗi ba shi kulli jamhurin malamai sun ce ba sai gaban alƙali ba zai da kai da matarka ku iya aiki ku zo ku ce kuni ko ku ga shi kuni ibn sirin ne da hassan albasari suka ce ba a yin kuɗi sai gaban alkali mai shara in za a yi shi sai kun je gaban alkali ku dai amma da shi kori malamai sun ce ba sai gaban alkali a gida tsakanin da ita ya ku zo ku ce gana mai ya yi ma Eh, amma dai ibn sirin da hassan albasari suka ce a dole kuɗi sai gaban alkali sai ce قال مالك malik dan anas rahmatullahi alaihi yace لا بأس بأن تفضي المرأة من زوجها la ba asa babu laifi bi an tattadiyar mara mace ta fansanci kanta minwa من زوجها daga mijinta bi akthara mimma a'taha da mafi yawan abin da ya bata a auren ya bata misali ya bata 10 million ko to ya tafasanci kanta ce zan baka 10 million shi ne babu da kiwon don dai mai kudi tana so a rabu zan baka 10 million ka sha abu lahiya ce na yara to wannan kudi ya tabbata kawai aure ya mutu sai ta sake wani aure ko da zai mai dara
misali ita mutum da ta ba da kamar ruwa sannan Eh.
ya ce a ne aka ya san sannan ita kuma matar san sannan ya ruwa sannan Eh.
ta yi yin sannan din nan bashi a wanda an tara jini ai abu bai hannu amma dai in suka yi shi ko da ita ba ta ce ba ba shi sai ce ya amince ba ce ba shi ne zan ba ka sani sami sai ce ya amince kuma da su ce kudi ya nan kuma samun shari'a ce ta kai shi kamar yadda ka san mali ya ci ya ci ba shi ka bibiya ka ya zaka yi eh kara zaka ko in ga kai kara yake kara in an yi shi in wani shi zo su biya ko kuma sai da wani abin shi sai kama haka ne ke maka sai ce
babu talaqi da muhtaliya talaqul muhtali'a nan kuma zai ma bayani akan saki sakin wadda ta yi hulɗi wani nau'i ne yake wadda aka wa hulɗi ta yi hulɗi nan wani nau'i ne daga cikin saki sai ce qal ya ce haddathani yahya an malik yahaya ya bani labari daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi an nafi' daga nafi maula ibn umar anna rubay'a bint mu'az mu'awwiz bin cewa da ita wannan rubayya ya mu'awuzin bin yawa afra'a ya a fara'a ja'at wata rana sai ta zo hiya wa wa ammuha sai ta zo ita da babbanta ta zo gurma ila abdullah bin umar sai ta zo gurin sahabi dan umar abdullahi dan umar fa akhbarathu ta zo fatawa sai ta ba dan umar labari أنها أنها أنها خرت أنها
ta shiru أن أنها اختلعت min zauja زوجها ta cewa dan umar ta yi hulɗi da mijinta kenan ta ba mijinta wani abu akan ya sallame ta ta yi wannan ta yi wannan kuma fi zamani في زمان عثمان بن عفان ta yi wannan a cikin zamanin usman dan affan فبلغ ذلك عثمان بن kuma عفان labarin har ya iske usman ma dan affan فلم ينكره kuma usman dan affan bai inkarin wannan hulɗin da ta yi ba ita wannan وقال عبد الله بن عمر sai abdullahi dan umar ya ce mata عدتها iddata عدة المطلقة to idda wadda aka saki zafi kenan duk wadda aka yi kul'i a shahidinan kenan wadda macen da aka wa kul'i menene iddata idda wadda aka saki ita ko idda wadda aka saki yayi ne jini uku haira uku ubata haira wata uku kenan wadda macen da aka wa kul'i menene iddata salasa kuro shine shi tsarki uku jiri uku wata uku in ta yi wannan tukwana sai ta yi sabon aure ko kuma shi in yana so ya aure ta ya iya aurenta mu gane misali shi ma na iya shi ma na iya shiga cikin kandida to matsala amma shi ba sai ta yi ba eh matsala bara gudu matsala matsala malam usman ya kuli da mata malam usman ta mai kuli da washi dai sanin sai aka yi kuli to da aka kare kuli an kare ko to kwana biyu kuma wani wata guda sai ya gane kuren shi ko ta gane kurenta mun ce kuma sai an yi sabawa sai a yi sabon aure to in zai sake sabon aure da wannan matar malam usman sai an kare inda ko kuma za a yi aure mun gane sai an ka- sai ta kare ita shi ne shi ba da usman shi ya mata kuɗi da ma da usman ne da wata suke wuri mun gane to tun da ayi kuɗi ya aikace shi kuɗi mine ne saki ne fa'i wanda babu rasha sai dai a sake sabon aure to sai suka gane kuɗin ko ta gane kuɗin za za ta ɗauke shi da halin da ne za ta ɗauke shi da halin shi da haka na ɗin ma za ta ɗauke shi to da ta komo ta sha da ta ta ɗauki mara usman da halin shi to mara usman a nan jira zai ta ƙare idda a yi sabon a yi sabon aure ko kuma tana cikin idda za a yi auren ko kwaya sai ta ƙare sai ta ƙare idda to yau ai idda shi idda shi yanzu da inda aka in aka ce da in malamai suka ce a ina ne ake aure cikin idda shine wannan ina ne ake aure cikin idda eh tashi tayi ba kai ne ba in kai ne ka zo sai sai ta kai amma dai shine ko kenan idda shi ce kenan a nan ne ake aure cikin idda tunda idda ta wace ce tashi ce mun gane ya wasu masarai ta hudu zai kenan aikin da ta wace ce tashi ce zai na gane kenan tun da idda shi ce ba sai ta kare ba a cikin iddan nan zai kasa daki mali ya sanar mali bashi a cikin a sake daura aure kawai eh a cikin idda kenan aka ce ma ina ne ake aure cikin idda kenan inda aka yi hulɗi amma dai mijin wanda ya wanda ya hulɗi in zai sake aurenta tunda bai nuna su guda ta shiga babu rash'a illa bi nikahin shadidi to in zai sake sabon aure kenan ko bata kare ba ko bata kare ba idda shi wannan miji yana iya aurenta tunda dama idda da ake tawaje ce tashi ce sai ce dama idan ake ta aiki kutan ma'aifa ce don ka a gama nasaba kan dan wannan gida shiga gidan wancan gida da wannan ake shigo da wannan tashi ce sai ce قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه labari ya isko shi أن سعيد بن المسيب sa'idu dan musayyabu shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuka ha'u saba wannan malamai bakwai na madina وسليمان بن يسار da suleiman dan yasa shi ma ɗaya daga cikin fuqaha saba'a وبن شهاب daga ibnu shihab imamu zuhuri muhammad ibn muslim malamin hadisi na madina malamin imamu malik كانوا يقولون su wannan manyan malamai guda uku sun kasance suna cewa عدة المختلعة iddai wadda ta yi hul'i da mijinta مثل عدة المطلقة tana kwatankwacin idda wadda aka saki ثلاثة قروء shine jini uku tsarki uku wata uku mun gane ba ta yi ba aure da wani miji sai ta yi jini uku tsarki uku wata uku ma mara yadda ce amma duk kun miji ne wannan zai mai da ta zai sake aure ba zai yi ba eh in miji ne wannan zai sake auren ta a cikin iddan ma ba sai a yi shi sai ce
قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في المفتدية a cikin wadda ta fansanci kanta إنها لا ترجع إلى زوجها to ga matsalar muftadiya ke na wadda ta fansanci wadda ta ba da wani abu miji ya sauƙaƙe mata aure ya kace shiga inna إنها لا ترجع إلى زوجها to ita ba za ta komo ba gidan mijinta ba wannan إلا بنكاح جديد sai da sabon aure sabon sadaki sabon alwali sabon fatiya in ka kai gora ma ka tashi da yakai eh ba uku ne ba to sai ce فإن هو ن- فإن هو نكهها to in kuma shi wannan mijin ya aure ta ففارقها kuma ya rabu da ita قبل أن يمسها kafin ya shafe ta لم يكن له عليها عدة ba zai kasance ba a gare shi tana da wata idda من الطلاق الآخر daga wannan sakin da ya mata na biyu مم.
jika وتبني على عدتها الأولى sai ta dora akan iddata ta farko kudu matsala na a wannan matsala kudu ta da ba wani aure ka sai kuma ba su haɗu ya sake ta amma da wasu an buga misali shi ba shi kudu wani matsala ya dace ne to ta muje ce inna halata to malar sufi inna halatar ja ila zauja ko malar sufi ta zo ta ga malar sufi ko bai mata ba ba Allah amma dai ba addini ba ba mutunci ba ba wani ba kawai dai bai kwanta mata are ba ta ce zan baka turwa samil ka sauƙaƙe mini ya ce ga ya amshe turwa samil ɗin shi kenan muka ce ya yi kuli ya yi ko ba shi ba ita in zai mai da ta malar sufi sai ya yi mai sai sabon aure to shi ne ce nan inna halatar ja ila zauji ha illa bin nikahin jari kenan ba za ta koma ba gidan malam sufi illa bin nikahin jari sai da sabon to to sai aka ce to nan sai malam sufi kwana biyu sai ya ce mai dota zai ko ita ta gane kuranta yayin tana nan san shi sai ya zo fa in huwa na kaha sai ya ka ya tura su isra'il suka dora mai sabon aure to an daura sabon auren ko fa fara kaha za a daura auren kan akai amarya ta tare shiga ɗakin ta sai ya rabu da ita to anan sai aka ce lam yakul lahu alaiha iddatu min talaq batta da wata idda zai yi na wannan sakin da ya mata na biyu kabla an yi masa da sharadin amma dai an yi masa ala eh bai shiga ɗakin ta ba bai sai bai sai da ita ba kenan nan babu wata idda zai yi na wannan sakin da ya mata to ya zata yi wata ne ala iddatar ula sai ta dora a kan iddata na farko kamar lokacin da malam su fiye mata da suke da ta mai kun ya ya suka rabu to bayan sun rabu ta yi jini ɗaya misali ta yi tsarki ɗaya ta yi jini ɗaya ko to bayan wannan kuma sai suka sai sake aurenta da ya aure ta kuma sai sake ta bai kwantar da auren ba kenan a nan in ta zo sai ta yi continuity da ta yi kenan sai ta yi na biyu na uku shi ne ke ne ya wuto sai ce qala malikun sai imam malik dan anis ya ce wa hadha ahsanu ma sami'tu fi dhalika wanda shi ne mafi kyawun abin da na ji a cikin wannan matsaloli ke zai gane ya ji an su matsaloli hilafu zalika sai ce qala malikun imam malik dan anis rahmatullahi alaihi ya ce idza iftadatil mar'atu min zawjiha bi shay'in idan mace ta fansanci kanta daga mijinta da wani abu ala an yutalliqaha a bisa ya sake ta فطلقها sai ya sake ta طلاقا متتابعا ya sake ta saki bayan saki نسقا a jere فذلك ثابت to عليه wannan ya tabbata a gare shi kenan ko da bai ga wannan mahudin ya tabbata kamar yadda yake ne dai bata da tuwa sami zaka ba ne ka ba zan baka tuwa mai ka sauƙaƙe ni tuwa sami ka sauƙaƙe ni yace na yarda sai ta bashi bayan ta bashi sai ce na sake ki na sake ki na sake ki kenan shine yace
نعم fadalaka ha salasa ko sai sake ta bata tabi an ajere na sakan ajere fa zalika sabitun wannan ya tabbata amma dai ko da bai wannan ma فإن كان بين ذلك sumatun Sumatun.
in kuma tsakankanin sakin da kwai shiru kamar yace nasu keke kuma aka ji ma yace wannan shine sumatun da kwai shiru fama فما أتبعه بعد سمات abin da ya biyo bayan wannan bayan shirun falaisa bi shay'in wannan ba wani abu ne ba kenan da yace nasu keke nasu keke da ya shiru ya wadi ya shiru ne duk dai tasu kuma ku bai wadi ma tasu to huli da ya gane ko me ya hutu a huli ko hulasatul kaul na huli shine ana zaman zama mai dashi ana zaman kai kana son ta ya kamata hamar jiyo da yana yawa amma dai ita baka kwanta mata a rai ba kuma tana tsoron batta son ka ta je ta rika bakanta mare har ma ta doki alzinubi ta doki lada ta doki ba ta doki ba lada ta doki mi zinubi sai ta zo ta ce mu da a yi wannan zama zan ba ka shi ta kaza amma dai ka sauƙaƙe mini abin da zata bada ya kasance ji sadakin ne ko sama ko ƙasa sai ka ce kayara sai ta miƙa ma to wannan ba sai ka ce ba na suke ta kawo kun iya tabbata daga kai da- ba kai ba ita in ka ka maido ta sai ayi ne sai ayi sabon aure kenan wannan shine ake cewa kul'i a musulunci mace ta fansanci kanta da wani abu da zata ba miji dan su rabu amma dai ya kasance shi mijin fa ba cutar da ita da yake da zalimtar da ita da ba ta kashi da da da da inda wannan ko da an yi ana iya maida mai kudin shi magana to kamar in ka bashi na iya siya ba komai girgin ko girgin a wannan kuma kyauta ce ai wannan ko tsakanin su ne sad- sadaka ce ke amma dai an kare yanzu kuka zo kuka yi in kuka zo kuka yi ko yanzu mutum yana yanzu ina kana bi na bashi na baka ai ni na sauka na sauka to kuma daga bana an watsa su kai in ni kace ka ba sadaka bi an wuce gurin shi dai hukunci ya kare wannan ba komawa illa bi nikahi jadi kenan mu kiyaye kulli da sai ce kenan sabon babi shine lokaci
arme cikin ka eh misali iya din su amsawa sai suka rabu ana iya kawo misali a yi cikin idan ana mai da aure in tana idda ko In ta- misali saki uku ne in kamar iya din suka amsawa
ba ta wuce watan bai
misali saki ne kamar saki ne mai komi to saki in duk saki ne mai komi a cikin iddan na kana iya ka maida ta ba aure ne ba za a yi maida ta kai kawai ai da wani ake cewa idda ta yi a gidanka saki bai nuna da kwai sugura da kwai kubura in saki wanda ba kome ne ka buga kartushin ya kare dama ai babu zancen ta zama gidanka ma ta yi idda an watse to amma dai in saki ne wanda ana kome da hikimar da ake cewa ta zamna gidanka ta yi idda don ta rika ado tana a tiranka tana wani abuwa hawa ta dai ka taba ta ko wani abu ka ce kame da ta kenan wannan ai ba sabon aure ne ba ka sake ta kartushi daya ko kartushi biyu ba kartushi uku ne ba ita kuma tana gidanka tana idda kenan a kulba ta kare iddan nan ba kawai cewa ne zaka yi wancan na mai da kita miki
Idan ma da ina akwai saki biyu da fari da baya, kuma yanzu ya ka zo a kuɗi.
a wannan eh an kare kartushi uku kenan ya kare wannan eh sai wani babu ko satin gaba me du'an tsineniya tsineniya tambaya ta kamar lokacin da yake mata nasiki ya kara cewa nasiki ya kara cewa nasiki ke a lokacin da iya iya mai da dama ko a matsayin magana aure ta kayi ya a wannan ai a hulɗi ne imam maliki wani masu adabar kara ta kashe ya ce ko da yi wannan ba da ba amma dai a ce ba hulɗi ne ba ka ce ka yi wannan ai a malikiya ko su ke ko su ke lokaci eh ai ni wannan dai sanar ba su a malikiya ka yi a kalma guda ko ka yi a lokaci ɗaya nasu keki nasu keki nasu keki ko kuma nasu keki su uku a malikiya kawai babu kai babu ita sai ta sai wani aure ta koma gidanka amma dai muka ce jamhur sun je mafi yawan malamai mafi yawan malamai sun je akan in dai a kalma guda ne sai a doki daya a jefa masu wura a baku ba gudi ne shi ta yi aure kawai mai li'ani sanda satin gaba shi li'ani tsinini ne ya zace kome tsakanin mata da mashi ne ba ka yarda da ita ba ko ba ta yarda da kai ba ka yarda ita ba kai sai kake shakkun wannan ciki ba naka ne ba gata tana da ciki sai kake cewa wannan ciki ba na wani ba ban san da shi ba ita kuma ta ce wannan ciki naka ne to shi ne an je gidan alkali shi ne ake wani li'ani ko ba shaida me li'ani sai a je a ajiku ga kaga ita ita ta yi rantsuwa su nawa arbau shahadatu ta rantse so hudu tana wannan ciki da naka ne so hudu ta faɗi in ta yi rantsuwa so hudu a ta biyar sai ta ce kushin Allah da azabar Allah da da ya hau kai na an baɗanka ne ba shi ma shi kuma ya ce shi ma yi wannan guda hudun ya ce shi ma gaskiya ce shi ma a ta biyar ya ce la'anta Allah kushin Allah ya hau kan shi in ba gaskiya bai ki to wannan in ta sha biyu ne kana zargin Allah kiyaye wa iyazu billahi shi ne wa iyazu billahi malami suka ce ko wa iyazu billahi ta shaka ne kana zargin macen ne kuma ga tabaiwa Allah da ciki ga zargi ya shiga to a shari'a musulunci haka ake zuwa ta yi rantsuwa hudu a tabiyal a gaban hada tana la ilaha illallah ta ce kushin Allah da azaba Allah da da ya hau kaina in dai ba dan shi ne ba shi ba yi wannan a daga ayi wannan tahrim abada an kare su su daga ayi wannan shikenan kuma sai dai shi wannan dan ko baka ce mai ba shege ko baka ce mai ba eh yo dan waye yo da zan yi dan mamashi dan mamashi tun da an kace dan wannan ne ai sai kai karan kai ce ni da nije nayi ni da nije layi li'ani aka raba aure ba dana ne ba kuma kace dan dana ne ba wa Allah ya dan mamashi ko ba an ce ba dan wannan ne wa iyazu billahi zai ci gadon zai ci gadon biras zai ci gadon washi amma da bai cin gadon baban shi ko baka ce mai baɗan baka ce mai bashi ne baka yi wace baka ba Allah shi ba don wannan an ce malamai sun zo babun ma ja a fili ani sai su kara cewa iya zuwa lafi kenan irin masuwa ce Allah kiyaye jarraba da musulmi shiga wannan jarrabawa na yi haka nan bayan likitoci sun nuna cewa
shi a musulunci haka ake amma dai adn ai zamanin annaba ta zuba zamanin suka wuce kenan yanzu kuma ai mu yanzu ilimi ne ci gaba sai a je ai adn ina adn take mu eh ana yana matsayin li'adi yanzu ka san wannan fatawin kamar na wannan sai a jiba malaman zamani suke zama sai su yi fatawa to yanzu ya za a yi abin da zamanin annabi da zamanin sabannin da zamanin su imam malik da suke wadata wannan ai mas'aloli sun zo wanda yanzu babu su to ya za a yi yanzu yanzu kaga ai ta yake a auna shin a gani a ga katin naka ne kenan an fita daga nan in yanzu ne to amma da su can ne kawai li'ani zai ai wannan tsinuwa yi rantsuwa hudu da tsinuwa guda sai a je a ga ɗanawa ne sai ya ce daga nan ba za kenan zan tashi babun li'ani wa iya zubi lai ba aliki yayi na waɗanda sahaban wani sahabi ne shi ma Mm, sai a sa alama to da fata abinda kuma karanta Allah ba mu lada abinda aka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka eh shugaban kitabu sunna na malamai abdulzaki ya ce a yi sanarwa da kwai wani babban malami na kitabu sunna wanda shine shugaba tsohon shugaba ma na kitabu sunna na majalisar mataimakin shugaban malamai na kitabu sunna ya sunan shi muhammad harun ya rasu a dogon dutse kenan mutane su sa shi cikin addu'a allah shi gan shi allah gafarta mai allah ya ba shi kauli sabit allah ya nawara kabarin shi kuma allah ya ji kan mamma iza sirna iza ma sare ilaiki muhammad harun ɗaya daga cikin malamai ne wanda sun wa addini hidima allah ya karɓar shi allah ya ji gan shi allah ya ramshe shi